الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شهر يرجع جماد الآخر شكرا تدهود تدهود إلى أربعين دهود bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun yi darasi na farko a wannan sura mai albarka suratul shura sura ta arba'in da biyu ka faro irge daga sama inda muka tsaya aya ta shida za mu tashi aya ta bakwai a wannan sura mai albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya biya wa didi da fassarawa didi ya ba mu ikon aiki da abin da zamu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Allah madaukakin sarki yake wa kazalika auhayna ilayka kamar haka ne muka yi wahayi zuwa gare ka na Qur'anan Arabiyyan wani abun karanta wanda yake balarabi bi tunjira ummul qura dan kai gargadi ga mutanen da suke zaune a ummul qura shine garin Makka wa man haula da dukkan garuruwan da suke gefanta wa tunjira yawmal jam'i sannan kai musu gargadi akan ranar tattaruwa ranar assembly la raiba ranar da babu kokonto akan ta fariqun fil janna a wannan ranar ne za a samu wani bangare su tafi aljanna wa fariqun fi sa'ir wani bangaren kuma su tafi wuta walau sha Allahu da Allah ya ga dama ya ja'alahum ummatan wahida da ya mai da gaba ɗaya fariqun fil jannati da fariqun fi sa'ir din sun zama abu daya ko dai zama fariqun fil jannati gaba ɗaya kulluhum fil janna am kulluhum fil nar da Allah ya ga dama sai su zama yan aljanna duka ko kuma su zama yan wuta duka walakin sai dai yudkhilu man yasha'u fi rahmati Allah yana shigar da wanda yake so cikin rahmarsa dan cikin rahma ne sai Allah yana son ka je kai ka cikin ta wa zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir su ka azalimai ba su da wani majibincin lamari wala nasir ko majimin to wannan ayat da muka ji yanzu ko zalika wa aina ilaika kamar haka ne Allah ya yi wayi zuwa gare ka Qur'anan wani abun karanta domin alquran yani almakru abin da ake biyawa shine qur'an dahu bi asma'i anwani sujud bihi yuqati'u al-layla tasbihan wa qur'ana aka hasani yake fada akan sayyidina usman cewa yana bada labarin yadda ɗan tawaye su haura yana karatun qur'ani yayin kai to shine yake bada wannan misali yuqati'u al-layla tasbihan wa qur'ana ay wa qira'atan cewa yana tasbihi kuma yana karatu suka yankan to sai ce arabiyya sannan kuma balarabi wannan kalmar yana da kyau ko da yake ɗan uwa mu rika wato bibiyar ta cewa kaga Allah da kansa yake inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun yace mu muka saukar da qur'ani balarabi don ku zanto masu hankali masu hankalta qur'ani ba ba hauke bane saboda haka kaga isa da hidayatul muttaqina da yazo ce ga ba cewa shi ilimin tajwidi fardu kifaya abinda ake kira da fardu kifaya shine idan kama bi wani ba'du da qad'a min baqi in wasu suka yi sun dauke wa wasu shine ilimin tajwidi sai ce wal amalu bihi fardu aini amma aiki da shi farilla ainihi ne yake wani baya dauke wani ba tun da kafan baya ke kaga baka isa ai ka biyo Qur'an kai sallah ba karatun Qur'ani ba sai ya zaka yi an ce koyon ka ba wajibi bane amma aiki da shi wajibi ne kaga ake koyon naka ba wajibi ne inda sallah wajibi ce da sallah option ce sai ka ce to ba wajibi bane inda sallah ta zama wajibi to wajibi ka koyi ta jini me yasa saboda Qur'ani ba larabi malam da ijiya ka koma ijiya ka kuma ka kade ka kabi ne yake da yazo yana bayani akan huruf cewa wa man galita fil qira'ati sajada ba'da salami wanda yazo garin karanta ba sai karanta ta da da yace sai ya shiga bayan sallama nace lallai fa da alƙafin da dalolin da yawa cewa kawai ka zo ka canja harafi ba wai ka ce wani abu daban yanzu wata malama da naji wannan zafin Allah ce ina kwanta sai da dai dariya kuma na kuma dariya wai wa'azi kike a wani gidan rediyo amma wa'azi ce wa mata amma in ka ji ayat da kike da al-qudati wal mutarabbiya cewa ya ayyuha annabi ga shi fa Allah ya ce ya ayyuha annabi lima tahrimu ma ahlallahu lak tattaqi marati azwajik ka kuma rika mai mai ta aya nan wai tattaqi marati azwajik kuma malama ce sai mai mai dawa take da za a rubuta shirin makacin lokacin da raka da kuma janyo aya to ai Allah ya ce ayyuhan nabi limata harimu yadda ka ja ka ta harimu ma Allah la kattaji marati azwaji amma wannan ba wani ujiri da zaka yi na wannan tsakani da Allah gaba ɗaya ba kalmomin ba ba daidai ta faɗin su ba kattaji marati tabtaji marati marati shi ne marati azwaji marat ai daban ko mazat kuma jima daban to haka to kaga wajibi ne shi qur'ani kawai da ake faɗa babu ƙarya ta dole ka koya wajibi ne ka koye shi in kana so ku zauna lafiya ne domin duk yadda ka kware a larabci to qur'ani in ba jiya ba aka yi ya nuna ka sai ya nuna ka saboda haka wajibi ne ka koya domin akwai abubuwan da ba ta iya faɗuwa sai malami ya laƙana ma kaga annabi alayhi salatu wasalam ai balarabi ne amma sai da aka turo malaika ya koya maka qur'ani har Allah ya rika cewa da jilatu haribihi litanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana inna sanulqi alayka qawlan thaqila sai da aka faɗi wannan sai da aka ya kamata wajibi dan uwa a maida hankali ba a yadda mutum baya girma za ga wani bai girma da zuwa ya koyo public speaking a gurin ɗan turanci ba oral english abubuwa iri-iri duk da girma da wannan ba amma ya girma da koyon Qur'ani to wannan ya fi illa gaskiya Qur'ani ba a girma da koyon sa ba a girma na ba mu wannan misalin wata rana malam dan fodiyo suna yawon wa'azi a kasar Hausa biladi Sudan yawo da ake kasashen Fulani suna ta yawo sai suka je suka tarar da wani gari an taru mutane da tije har yan shekara 60 suna wani dan shekara 60 yana ta tikarawa ana kalambu yana tarawa sai Abdullahi da gonje ya amma tsohon nan wato oke ba wannan ka fara tarawa ba karatu ya tara ana yi wani mataki yana koya wanda kike karatu yana alhamdu yana alhamdu yana ƙara mai da yana alhamdu sai ga ma tsohon nan ya makara dan ji Abdullahi da gonje Allah mutu sudani dan fodiyo ya jiji sai bakiru sai da aka shiga wani kauye sai ga ana tarawa kalangu wani tsoho yana tafi karawa yayi ta mai kasa sai ce ina Abdullahi yake yake ga na kara makallahu yake to kaga tsohon da ya makara ba wancan ba wannan da yake kara cikin yana cikin karawa shi da bakari wancan ko da yake koyon karatu min al-mahdi ne ila al-lahdi daga tsimman goyo zuwa kabari saboda haka ji akan kirba da kyau je wannan shi saboda haka wajibi ne mu fahimta Qur'ani da Larabi kuma sannan hurufin aka zo kaga akwai harafin da babu shi a wata kwata-kwata babu shi ba ba hauje bane idan ka baka fade shi da hausa to ba na wata ma'ana daban ka fada ya kamata mu ba da himma wajen bi alqur'ani sannan abu na biyu qur'ani idan kana karanta shi bayan ka iya kiyaye ma'anonin wato hurufin sa makarif din sa to kuma mu kiyaye ma'anonin da yana sa mutum ya ƙara samun nutsuwa in kana neman babban maganin depression na duniya shi ne qur'ani Allah duk wanda damuwa in kana gane ma'anar Qur'ani da wuri za ka sauka sai ga jinin ka da yawa an ce 150 over 190 in sha Allah in ka biya Qur'ani ka fahimce shi da kyau in ka koma za a ce ma wancan over 70 normal kenan in sha Allah ta'ala to shi Qur'ani yana saukar da yana sa nutsuwa cikakkiya wane mutum an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu ƙara kula sannan Qur'ani balarabe wajibi ne a koyi shi da larabcin illa iyaka kalubale ne kuma da matasan mutum kuma da za ga an koyo shi da kira'atan wa tajwidan wa tartilan amma kuma za ga babu kalansa a jiki wannan kuskure ne ya kamata a ce in ka sauke alqur'ani a ga tasirin sa a shekaru da suka wuce a baya duk wanda ya sauka sai ka gane amma wani yanzu ne saukar wace gari rashin mutuncin da zai zaka sha mamaki a daga wace gari yau ya sauke gobe tsayar da zai je ka sha mamaki dan ba ta da bambanci da wanda bai je makaranta ba to ko da yake a fahimci wannan daga nan da aka ce ka sauke alqur'ani to daga nan kuma an wato ka sa kan ba kuma wani nauyi ne ya hau kanka na kare kiyaye da daburin alqur'ani domin haƙoƙin da aka faɗa ga ai da farko imani ne kai imani da alqur'ani sannan ka karanta shi sannan abu na uku shine ka rika tadabburin sa tadabburi shine ka rika tunanin me ayoyin ke faɗa sannan abu na hudu aiki ne abu na biyar da awa kira zuwa gari duk wannan aikin ba suna ta hau kan wanda ya sauke alkur'ani ba iya karban Allah zai yana bane kawai a kan fashi bane wannan abubuwan ya kamata a tuna ma cewa akwai sauran aiki a cikin abubuwa guda biyar yanzu da kai ko daya ya kamata ka sani cewa akwai aiki a gaba wannan shine to shine arabiyan din balarabi shi za ka ji babarbare in ya zo biya biya shi ba za ka ji wato wannan ɗankin barbarcin a cikin Qur'anin ba larabci zaka ji jalla ba hauje ne zai biya ba zaka rika jin Hausa a cikin Qur'anin ba inda ya koyi shi da kyau ko da irin yare ne zai biya wa mutumin China zaka ganin musabaka da ake ta duniya a Dubai ko a wato kasashen Laraba sai da kowace kasa mutum ya zo yana biyawa amma kana sauraro ka san Qur'ani ake yi illa dai aje Qur'anin yana wani abu sai ka ji ya ishe ka wani yare yake yi da baka fahimta komai amma in yau dawo Qur'anin sai ka ji cewa yanzu kun hada anan saboda haka ya kamata mu kiyaye kwarai da gaske Qur'ani balarabi ne ayi kokari a ga an ba shi haƙƙinsa ai da kullu harfin haqqahu wa mustahaqqahu litunzira ummul qur'ana shi ma abin da zai biya yake sai dai mutum ma'azuri ne wanda baya iya faɗa harafi wanda baya wanda ake bada misali a cikin sayyidina bilal ba iya faɗa kinin bi tafakki tafakkiya mutum asalin mutumin habasha ne to an ce za ka irin wannan ma'azurai a harshen suke da rauni to wannan ma'azurai ne an musu ujiri amma wanda in kila zo turanci ji za ka har kari har da yake amma aka zo larabci kuma a wannan lansa bi ma'azu wani yanzu ka zo kace boy boy kuma kake nufi sai ba dariya yake ka ɓata turanci wani zai kwata lafiya ka ka ɓata musu turanci gurin ji ka faɗi ji kawai ka ɓata turanci za ga ba ba anan an taba ba ne ira a rike jiwa nan za ta sauka ina ga ba a rike zungura ba hannu a baki cewa har da kai saboda amma gurin qur'ani ba ruwan ka kaga wannan ba ba azuri bane ba ba azuri bane ba azuri kamar shi da aka ce ba faɗa ashabi bi tafassi ashabi kai shi ne za a faɗe da sifatul huruf ya ji wannan watsuwar iskar ashhadu sai ka mutan babu to shi ba iya faɗar ta ashhadu to kaga ma azuri an fahimta da kyau ko to shi ne wannan abubuwan da ya kamata lallai ni kokari mu ga mun kiyaye qur'ani da Allah ne kuma balarabi ne kai kiyayen ka kai kiyayen ka yatun jira ummul qura dan kai gargadi da ummul qura ka ji aka faɗi garin kawai ana nufin ahlul qarya ahlul ummul qura an gane ko cewa ahlul qarya ake nufi cewa ma'abutan wannan ummul qura an kira makka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi makkah mubarakan wa hudan lil-alamin saboda haka kaga wannan kasar makka ita ce ummul qura duk wata alƙarya da ta sani makka ita ce babarta domin ta kai da za a wuce kowace kasa ko ina a tsaya ba ruwa sai iya kasar kawai sai kowa zai ga cewa makka tsakiya take tsakiyar duniya kewaye za ka gaba daya ai ai dole tabbatar ya qur'ani ya tabbatar dole su ba su ba dole su bi saboda haka a tsakiyar duniya take shi da ake faɗa cewa kaga daga maka sai madina sai kuma kano ko yawa saboda haka sai kano saboda haka daga maka sai madina wayannan sune garuruwan da wato babu sama da to ita ce ummul qura wa man haula da duk garuruwan kaga Allah ya ce da duk garuruwan da suke gefen ta duk garin da ba maka wato a gefen maka yi kewa ya ta ce to shine malamai suke cewa anan wa man haula ba da yake min sa'irul bilad sharqan wa garban sauran garuruwa wato gabas da yamma shine abin da yake yake a wa summiyat makkah ummul qura li'annaha ashraba min sa'irul bilad an kira ta da ummul qura domin ta fi kowanne gari daraja ya dillatin kathira mazkura fi mawadi'iha saboda dalilai masu yawa da aka ambata a gurare daban-daban wa min awjaji zalik yana da takaitaccen abubuwan da za a kawo ma shine cewa wa adilla wa adallahu ma rawahu al-imam Ahmad da kuma mafi fitowa biyu shine abin da Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullahi bin Abi ibn al-Hamra az-Zuhri yace wata rana ya ji annabi alaihi salatu wassalam yana tsaye a gurin da ake kira jazwara sai tuki maka a cikin wata kasuwa ne a makka gurin da ake kira jazwara annabi na tsaye a nan kawai ne yace innaki la khairu abdillah ya kalli maka yace wannan kasar ta maka ita ce mafi alkhairin kasashe a kasashen da Allah yake da su garuruwan da Allah yake da su ya faɗi wannan sai yace wa habbu abdillahi ila Allah kuma duk garuruwan da Allah ya halitta ke kai ya fito yake gaya wa makka walaula an ukhrij ukhrijtu minki ma kana yake wallahi ni ma ba dan kora ta ake daga cikin ki ba zan fita ba haka yi fada yake ba dan kora ta ake ba abin da zai fitar da ni saboda shi za muke fada banda maka da Madina ba garin da yafi Kano ni a guri na babu kuskure ne ka zo ka rika kuje garin ka ko Najeriya gaba ɗaya ka ji wani yana zakin Najeriya mun fi wasu kasashen tari da Sudan hutawa amma ba sa zagin garin amma ɗan Najeriya za ku zauna yanzu sun zagin Najeriya kuma ba inda zagi banda na sai wannan kuskure ne Allah da yawa za ka kaje ka gani mutanen Sudan akwai wani ɗalibi da muke tattaunawa da shi kusan da ya karatu a Sudan ya zo karatu ne yake gaya mun cewa akwai randa matsalar ta faru ya gaya wa shugaban magana a mota sai da aka tsaye da motar gaba ɗaya ɗan garin suke wata aka wata rana da wani ɗalibi ya taɓa zagin shugaban a cikin a cikin jami'a sai da aka rufe jami'a rigima aka amma kai yanzu ba kone zai zo tsitsi ne wa Najeriya ka tayi kuma a cikin kace ana aka yi ka kabiran an kabir iyaye da kakanni wannan kuskure ne wallahi kuskure ne ka tsaya ka yi wa garin da Allah ya ya halice ka a cikin addu'a shi ma Allah ya kai shi matsayin da zai matsa gaba haka yake saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to kare shine ma da yake ga mana to ga abin da Annabi ya faɗa wannan Tirmidhi na sai da rawaito wannan hadisi wa tunzira yawmal jam'i sannan kuma yake gargadi da ranar assembly shine ranar alkiyama ranar taruwa ranar da za a assembly kowa sai ya zo eh yajma'u Allah yajma'u Allah al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid Allah zai tattara mutanen farko da na kalbi abu jire daya tun daga halittar farko har ta kalbi kowa yana nan kaga wannan ayi ya san budi ko domin asambulin da kuke yi yanzu suna doje ba sa zuwa dukkan asambuli kenan la raiba bi ai la shakka fi wuqi ba makawa dai an yi kowa zai yazo ba da dan kai da yana ciwo na gaji ko an yi kaza wa annahu ka'inun la mahala yace babu makawa sai an yi saboda ni Allah yace yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dalika yawmut tazabu ku tuna ranar da Allah zai tattara ku a ranar tattaruwa ranar assembly wannan ita ce ranar tamunga ai yazbinu ahlul jannati ahlun nar eh lallai yan aljanna za su yi wa yan wuta tamunga wa ka gauri ta'ala dalika yawmun majmu'un lahun nar wa dalika yawmun mashhur Allah madaukakin sarki yace ita ce ranar da za a tattara mutane kuma ita ce ranar ba da jida wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud ba ma jinkirta ranar ba sai dan wani dan lokaci wanda yake kididdigagge yawma la la takallamu la takallamu nafsun illa bi idnihi wa minhu shaqiyyun wa sa'id kuma yake fara'ahu sannan kuma qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ga musu cewa al awwalina wal akhirin mutanen farko da na ƙarshe da majmu'una za a tattara su a wani zuwa ga wannan ranar da take sananniya Allahu la ilaha illa hu la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah yake Allah madaukakin sarki shine wanda ba wanda ya tantance a bauta wa shi nan ne zai tattara ku zuwa ranar alkiyama wanda babu kokonto a cikin ta shine yawmul jami'i to wa tundira yawmul jami'i la rayba fi fariqun fil jannati wa wani kasan suna cikin aljanna Allah ya sa mu ne wa fariqun fil sa'id wani kasan kuma suna wuta Allah ya tsare mu to wannan shine sai Allah yake walau sha Allah da Allah ya so ko ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida wato la ja'alahum ummatan wahidatan da mai da al'umma gaba ɗaya guda ɗaya duk su zama yan aljanna kowa ya zama zuciyarsa irin ta annabi alaihi salatu wasalam lafiyayya babu wato gaskiya a cikin ta shine ko kuma a mai da su bangaren asa'il din ya zanto kowa yake sa irin take da kowa da Allah ya ga dama haka ji walakin yadkhulu man yasha'u fi rahmati idan Allah yana shigar da wanda yake so cikin rahmatsa Allah ya sa mu a cikin domin idan Allah yana son ka ji kenan idan ko baya son ka ji rawu illa babban nasarar da sabai ka samu kenan yuhibbuhum wa yuhibbuna haka yake ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Allah zai zo da wasu mutane ya kawo su waɗanda suna san Allah kuma Allah ba yana san dan zai iya yiwa kai kana san Allah ba ya san kai to ka kadi amma kana san Allah yana san ka babban riba ke babban riba ke to shine Allah madaukakin sarki yace wa zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir su azalimai ko da dai ba su da majibincin lamari wanda zai shiga lamarin wanda zai tsaya musu ولا نسير كون الذي في مكيس يا الله يكيل أن اتقروا من دونه أولياء نعم فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير Allah ya ce a rikkata domin duniya auliya ko kuwa ko kuma bar wannan zanci cewa idan domin duniya auliya sai riki waɗanda ke koma bayan Allah madaukakin sarki a matsayin majalin talamai su za su kula da al'amuran sun kyale Allah fallahu to shi lalle Allah madaukakin sarki huwa al-wali shine majalin talamai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فنعم المولى ونعم النصير saboda haka Allah ya zama majibincin lamarin ka zaka zauna lafiya to shi da yake fallahu huwal waliy Allah shine wanda yake majibincin lamari wa huwa yuhyi domin shi yake rayawa wa huwa yuhyi al-mauta shi yake rayar da matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan kowa da komai sai Allah yake وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب Allah yake wa makhalatu fi shay'in babu wani abu da za ku yi sabani a kansa ko kuma duk wani abu da kuka yi sabani a kansa fa hukmuhu ila Allah to kuma da al'amarin sha'anin zuwa ga Allah madaukakin sarki da zarar wani abu ya taso kai ka ce halal ni na ce haram ya koma fa in tana za ki fi shay'in farju ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairun wa ahkam tawila a koma zuwa ga Allah da manzansa a ga me yake hukuncin Allah a kai me yake hukuncin manzansa to shine kaida shine fa hukmuhu ila Allah zalikumullahu rabbi alayhi tawakkal to kaga wannan an gaya ba amma idan ya zanto wato wannan abin da shi bai zo da shi ba aya ko hadisi amma gaba ɗaya al'ummar musulmi ta yi ijma'i a kansa to shi ma saba masa wannan abin saba wa Allah ne misali yanzu da muke bayarwa wanda yazo tsawon shekara 1200 bai gano gaba ɗaya bukari da babbe bane da muslim sai yanzu gaba ɗaya al'ummar musulmi ta yi ijma'i akan daga qur'ani sai har sai bukari amma wani yanzu yazo kawai yace kaza to ya saba wa Allah domin Allah ba zai taɓa barin al'ummar ta kan fata ba gaba ɗaya kowa yazo ya tauna ya ji a je qur'ani bukari da kuke biya a je fata ne kuma ya kyale ku a haka ai ta tafiya ana koma zuwa gare shi wannan ba sunna Allah ba sai kai kada yanzu zaka gano cewa bukari gaba da yayi kaza yayi kaza muslim yayi kaza yayi kaza babu wanda ya gano sai kai tsawon karni goma sha hudu karni ba shekara ɗari ɗari sabai sun wuce tabi'ai sun wuce tabi'u tabi'ai duk gaba ɗaya suka ta tafiya a kan kirri sai da ka zo kai yanzu a zamanin bai girma Buhari ka gano duk wani da Allah ya kyale shi lokacin ba da kiki duk tafi ki tabbudin budi ba ki kasa yin addini daidai sai da ka zo Allah baya haka wata wata baya haka saboda haka sai za a je kira abu ijma'i ai ijma'i shi ne abinda musulmi za su zo abinda babu nasi gaba ɗaya mu akwai malamai a wannan lokacin su yadda da abun shi ɗan dojin cewa ba komai to ya zama ijma'i ai akwai primary resource of yare akwai secondary duk wanda ya yi islamic study ya za akwai wannan saboda haka a cikin sa akwai ijma'i shine abinda musulmi suka haɗu kuma annabi yake al'umma ta ba za ta taɓa haɗuwa a kaffata ba ato to kaga idan ka tafi akan wannan cewa kai Allah baya kariya kenan inda Allah ya alƙawarin ma wasu za su bata illa ibadaka minhum al-mukhlasin da kanka shi dan ya gamsu cewa ɗan bangaren Allah madaukakin sarki baya dalili to suna ina duk akai ta wannan abu kaga hankali lafiyayye ba zai karbi wannan ba an gane ko to duk abin da aka yi sabaniya koma zuwa ga Allah zalikumullahu rabbi alaihi tawakkal wannan fa shine ubangiji na kamar ka tambaya zuwa ga wa za a koma zai ce zalikumullahu rabbi cewa ga ubangiji na za a koma Allah ubangiji na alaihi tawakkal zuwa da shi kai na dogara wa ilaihi wani kuma gare shi zan koma ba da yanka ce wannan fukafukan guda biyu shine fukafukin mu'mini duk wanda ya samu wannan to ya rabauta cewa ya dogara ga Allah sannan kuma yana koma zuwa ga Allah at-tawakkul wal inaba dogaro da Allah da kowa zuwa gare shi to kaga mutum nasara a duniya ba wani abu da zai zo ma illa babu takalmin ka ya cika kafar da mata wakali ta gu da ji kuma koma zuwa ga Allah duk abin da ya taso ka da Allah shi ya jarrabe ka ne kun ga wani abu ne mai wahala ba za ka gane haka ba sai jarraba ta same ka a wannan lokacin wani lokacin za ka ga wani ne zai zo ya ba to to aka ba ta fa a jarraba kaza alai daga nan kana kan tawakkalin ka sai zamar da kai kuma jarraba wannan babba gurin Allah zai wai da kai ba gurin wani Allah cewa ya kamata a yi kaza daga nan sai ga in ba wanda Allah ya tsare ba domin ta jarraba ta cuta idan mutum yana cikin daji yana shan wahala idan aka bar cewa kamar wanda ya fada ruwa ne in ka miƙa mata kobi zai karba to sai wanda Allah ya tsare eh yadda a ji a samu wani ma ai wani kaza daga lokacin sai ya ji ya saki Allah cewa bari mu je ko zai yi kaza din to abinda Allah baya so kenan wayannan abubuwan biyu kar ka manta da su a tawakkul wal inaba dogaro ga Allah da koma zuwa gare shi sai da Allah shi yake komai kuma kullum muna faɗa cewa ita fa jarabawar Allah ba za ta guje ba sai ma bibiyar mu'mini ba za ta guje ba mu amma da wancan gurin sai a tsallake kuma a yi mata wani gurin kala kala tunda Allah ya jarrabu wanda ya fito annabawa to kai ma dole ya jarrabe ka asiban nasu an yi taraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin jarabawa jama'a dole ce sai dai kai roƙon Allah ya ma wanda zaka iya wanda ba zaka iya ba Allah ya iya ba abinda zaka yi tagaya wa Allah ke ashaddul bala'a ala anbiya thumma al-amsal wal amsal wannan shine kaida amma jarabawa sai da ah annabi ayyub da kadirin misali ba da malayin shi ga shekarar ta 17 yana fama sha bakwai ce bai taba zuwa gidan boka ba bai taba kullun Allah yake mai yawa lamarin sa kuma sha bakwai nan kar ka dau ciwo ne da zaka iya cewa kullun karuwa yake domin kun gani da muka biya a zuwa tsari da safar an mun tattaro wasu abubuwan da malamin suka faɗa a kansa kaga jarrabawa da yake amma lokaci guda Allah ya yi a tambayi wani shi ma zai gaya ma lokacin da yake fama da kaza ya shekara biyu ba iya ciwon ba yanzu yake kawai yana damun sa ya shekara ran da Allah ya dauke yanzu kuma ya zama ka Allah ya jira bilan kabar kana kamar ba ai ba lokacin da ya taba kaza ya kai dan za a ga ba cewa mutum musamman ya girme ya kare alal akalli wata shida a zaune a daidai wannan lokacin irin zaman da yanzu saboda an dauke karu da karewarsa ya ma manta lokacin da aka yi maka kaza in zai ka tuno ba sai dai baka labari yanzu ki so ake duk jaraba da ka zo ko ba zuwa ga Allah domin ya sa ka manta ta da wuri eh wane mutum Allah mun gode ma saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kula cewa alaihi tawakkaltu wa ilaihi ne da shine dogara kuma gare shi nake koma kaga da annabi ya baka misali da tsuntsu ai cikakken mai tawakkali ke shi za ke cewa ta a cikin magabata wanda ya dauki wannan ɗabi'ar tsuntsaye kowo da kowo banda annabi alaihi salatu wassalam sai Abu Dharr annabi alaihi salatu wasalam ai mun faɗa karatun mu na lolo in za ku tuna cewa ya aka yi biyu karance na jingina da bayan da dukiya an zamu a wune saboda abin da baya zama a hannun ka kullum bayarwa yi shine dalili duk abin da yazo duk yawan sa sai ya raba wa mutane saboda ya yarda Allah zai bashi wani gobe Abu Zar Jibaru wannan ɗabi'a da ya dauka shi ma cewa bai yadda kuɗi ya kwana ba yake ya dauka to kaga haka annabi alaihi salatu wasallam yake da za ku yi dogaro irin yadda tsuntsu yake yi da ya azurta ku kuwa domin tsuntsu ta zuki ma ta nasaruhu bi dana yana waye gari cikin sa a damfara ba komai amma in yamma dai ka taba zaka ji kundin a ciki ba kuma ya ɗebowa irin na tururuwa ya kawo da yake aji baya yi iya wanda ya ɗebo ya ci yawansa a gurin in tsuntsu ya ci ya ƙoshi baya gujiri tururuwa kun ta gama dama ce ta faffasa wani a gurin ta ci sannan ta diba ta kaiwa in kaga ta hakura to dare ne mata amma an ci ko gajiya dai za ta dawo amma tsuntsu hakura yake yi wanda ya ya yi shi gobe ya dai ta raka kwaje sai gaba kawai ya tafi neman wani haka tabi'a tsuntsu take yana da dama dan yayi ba sai bo idan yaje ba ga yadda suke ba yana zai fi da ranka to sai ya fito ruwa ma tarawa domin ta dai dai take dauka dai dai amma in su da ga idan yaje idan kana da tattabara idan da safiya ta shi gaba da abin sai ta cika kullun ta sha ruwa sai ta je ta juye ba kago wanda saurin kwajewa ba in ajiya wurin kai za ta bi a irin tsuntsaye ne za ta saurin kwajewa amma ba ruwansa da guziri iya wanda Allah ya bashi yanzu ya yi biyawansa to saboda haka wannan shine tawakkali da ina ba manyan al'amura ne Allah ka azurta mu sai Allah ya ce ne fatirus samawati fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan يغرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله يتفاعل السماوات والأرض الله يجي يقول لي تعزي تميز السيد domin fara cewa Abdullahi Abbas yake bai san ma'anar kalmar nan ba a farkon surar Fatir bai san ma'anar ta waje da ya ga wani wato wasu mutum biyu mutanen ƙauye na rigima akan rijiya ya tambaye shi yace haka shi dai ba laraban kawai yace ana ladhi fatartuha yace ni na kaji wannan rijiya sai ga da cewa wato kirkira a cikin yake nufi da fatir balarabe ne ba Abdullahi da Abba amma yake bi san ma'ana ta waje da wannan mazaunin ga shi ga har yanzu Hausa tana kauye gaba ɗaya a cikin birni Hausa turanci ake yi in gausa ita ake yi za ga mutum ya zo yanzu yana bayani zai ce bin kalmar da Hausa ba kuma a gidan rediyon Hausa yana muku bayani cewa kalmar ban san yadda take da Hausa ba ni ina ta kai ta irin wannan wai bai san ta da Hausa ba kuma ba Hausa ne kajira dan kajira aban wa ummat bai san ta da Hausa ba ai ya kamata tun da zuwa aka tsara da al'umma kuma a program din Hausa to ga ya musu da Hausa inda barnamij din na Hausa ne sai ga ya ma kuma shi gani yake ya burge an haife shi a ƙasa Hausa amma saboda yanzu bature ne wai bai san kalmar da Hausa ba yana gaya ba kai to shine yace to to za ka su ada laraba sai aka yaro kauye dan ya goge da kalmomi ya goge da su ya kware a ba kalmomi na hausa har yanzu wanda yake ba za gani ko wayannan masu comedy wasu da wanda ke da yan drama ko wasu wanda ke labarai za ka ji ko wayannan yan an ba ake cewa yan baka sojojin bakan nan zaka ji saboda da yan kauye da yawa a cikin wani idan ya wata hausar sai ka tambaya dama ji ne abin da nake yi tunda nake hausa a dunkule kenan cewa karin magana azanci duka duk suna da kai ta ji kullum akwai waɗanda da yawa daga cikin su za ga sun kware kai ka san cewa goyen kaka ne kaji mutum yana cewa ko ya ko ya goye kare shi ya san inda zai da bakin sa to wannan kalmomi ne in ba zama kai da manya ba kware kuwa to da haka wayannan ka san ba zama kai da Hausawa ba ko kuma malaman soro kana gaban su zaka jawo ta zalla ba za ka zo da zara biya ya ce ma wato ya zo ya gaya ma ni kaddihi ya ce ma da kuma tinka ba kundu kuki zai gaya ma ya ce da kundu kukinsa haka malamin soro zai gaya ma kaga hausa kala kala ko a ce karankar ma ko makin jama duka malaman soro ka zauna da su wannan hausa za ka rika ji kawai tana fitowa za ka karu da kalmomi masu yawa to amma mu yanzu matasan mu ga mu nan ne mu zabbaji da bayan zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su ba tura ba su ba su ba hausa ba haka wane mutum to saboda haka wannan shine fadiwar samawati wal ard wanda ya kaji sammai da kasai ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya muku mata yi daga kawukanku يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فيه واتوا زوجها أزواجها نانا هو وجه النبي آدم ماذا ومن الأنعام أزواجها تو daga cikin wato mata daga cikin dabbobin ni'ima kuma kuma a balaga ce azwajin ba mata ake nufi ba nan shi ke kira ajinar a balaga kaga duk kalma da yake amma ba nasu daban-daban kamar da Allah yake wa ta'ala ka anil mahidi qul huwa adan fa atajilu nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yahurna adur na farko fa ila tadharna kaga adur guda biyu to amma duk ba nasu daban ta farko tana nufin daukewa jini ta biyu wanka kuma duk adur ne eh shi ma wannan shine ajinat a larabci ajinat to kaga ta farko ana nufin mata ta biyu kuma ana nufin nau'i samaniyata azwaji min al-bani ithnayn wa min al-ma'j ithnayn qul adh-dhakarayni harama am al-unthayn am kamalat alayhi arham al-unthayn nabiyuni bi ilmin in kuntum sadiqin wa min al-baqari ithnayn wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqari ithnayn قل أذكرين حرم عن الأنثيين أما اكتملت أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إلى آخر الآية هذا شيء كاوما ثمانية أزواج cewa min al-ba'd ithnayn daga bangaren tumaki akwai guda biyu wa min al-ba'd ithnayn awaki ma biyu shine rago da tinkiya bunturu ko dan akuya da akuya sai ce wa min al-ibl ithnayn a bangaren raƙumi shi ma da taguwa domin shi ma sun ce a hausawa a cewa raƙuma gwaranci ne sai dai kace taguwa sannan kuma wa min al-baqar ithnayn kuma a bangaren shanu guda biyu sa da saniya wannan shine azwajin din nan shine yazra'ukum fihi malai yayi yakhluqukum fihi ana nufin Allah madaukakin sarki ya halice ku daga wannan din shine yazra'ukum fihi ai bi rahimi daga cikin wasu kace a bi rahimi ana nufi kamar da Imam Bagawi ya kawo da Allah ya halice ku daga cikin mahaifa haka wasu kace wasu kuma kace ai yakhluqukum fihi abi zalika al-khalq ala hadhihi sifa a wannan dabi'a da kuka gani da wannan halitta haka Allah ya ga dama halitta la yazalu yadra'ukum fi dhukuran wa inakan ba zai guje da yana halitta ku a wannan yanayin mata da maza khalqan min ba'di khalqi halitta bayan halitta wa dinan ba'di dini sannan kuma wato zango bayan zango sannan wa naslan ba'da naslin tsatso bayan tsatso minan nasi wal anam kin mutane da dabbobi kala kala haka zaka gani wasu ma imamu bagawi yace kuma birai ne ana nufin ya zara kun fi wasu ma da suka ce bil badani a ciki domin kaga daga ita ma mahaifar a ciki take ba cin karo eh mala yace wakila fi hadal waji min al khilqa ala mujahid wa naslan ba'da naslin min an nas wala na shine dai din misalan da muka kawo sai Allah yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah wannan aya ita ce tuke da ba wajen al'asma'u wa sifat laysa kamithlihi shay'un babu wani abu din nakira da ya kama da Allah kaga sai kore ko sai kuma ya tabbatar wa kansa annabi wal isbat sai yake wa huwa samiu amma ba Allah yana ji ka duba tauhidi tsantsa domin da mutum ya zo za a ce wani ko baka ji ba sai na ji kaga kalmar ji da ka faɗa idan ka da bangaren Allah ba haka kake cewa ji ko amma babu mai hankali na biyan yadda zai kwatanta jin Allah da na mutum asali mun ga faɗa wannan in ba ba su zuwa su har ji ba ki gabatar da hankali akan nashi ba wanda yake hararo wata suba ta dan adam cewa irin ta Allah babu asalin ta kada mutum in ka zo kana da yaro ya taso ka ba da cewa ai Allah yana ji yana gani zai gamsu cewa yana ji yana gani ba zai ba da kawo ma cewa ya yake gani da ido biyu ba zai ma haka asali domin kullu mauludin yuladu ala fitra duk abun haihuwa asali akan fitra ake halittarsa ba ba wawu yuhawi dani au nasrani au majisani yan fara samun al'aqlaniyun al'ilmaniyun duk sun shigo masu wasa da masu gabatar da hankali akan nasi sannan za su fara lalata abubuwa to shine abin da yake gaya mana anan cewa wato wa huwa samiu Allah yana ji al-basir kuma wanda yake mai gani amma yaya jin sa yake laysa ka mithlihi shay'un ya fara ji a farko yana ji yana gani laysa ka mithlihi shay'un wa huwa samiu al-basir amma bai yana ji yana gani dan adam ma kuma yana ji yana gani gashi nan da Allah madaukakin sarki al'ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira shi ma an kira shi sami'an basira kuma kaga ba irin na Allah bane sami'an basira mun san yana adam shi ma mai ji ne kuma mai gani sannan kuma Allah ya kira kansa as-sami' wal basir ba irin na Allah bane me yasa laysa kamithlihi shay'un ba wani abu da yake kama da Allah yawwa eh wane mutum to shine yake cewa ne huwa samiul basir lahu maqalidu lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim Allah yake lahu lahu maqalidu samawati wal ard mun yi wayin wannan ayar a baya cewa maqalidu yani jami'i na miqlat cewa ko ikili kamar da suke faɗa cewa mai ta kenan mabudi duk mabudai mafatihu samawati wal ard mabudai na sama gaba ɗaya yana gurin Allah makullin sama yana gurin Allah wannan tarawon ne yake gashi da eh wal ard da kasa kuma yabsutu rizqa liman yasha Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama ba wanda yake so ba wanda ya ga dama gashi nan sai a ga ma masu kudin duniya wasu duk Allah ji na kafaru ne wasaddu an sabilillah kuma duk masu kuɗi ne kuɗin da kai saka mutawa dan su yake yi a'a ganin dama ne ba su danyo gadar to shi ne ya mutu da rizqa liman ya sha wa ya kade sannan ya kunta ta ji ga wanda ya gada ba shi ne wa ya kade aiwa yubayyi ya kunta ta sai ga wani mai kuɗi sai kuma ya hana ta to shi ya ga damar ya haka sai ya ce ne innahu bi kulli shay'in alim sai kaga na ga ba ku wannan misalin inda wahala ce take sa a samu kuɗi da ɗan dako shi zai fara kuɗi kaje ka gani ya turo kura gaba ɗaya kullun a tura kura yi shi ko wannan gado kawai yayi zuwa yau ya fara zuwa kasuwar ba kuma amma miliyan hamsin ce a shagon ko ba haka bane inda wahala ce ba shi ya kamata ya samu ba ɗan dakon nan ne domin kinka a jeje yake da kuwa to ba ruwan Allah ganin daman zai ba ga yawar ake wani zan ba in ana a dadin Allah shi ba a jiga Allah sarkin sarki eh ba a jiga shi abin da yake so shi zai wanda ya gada ba shi zai ba mutum bane da za a je a jiga shi karka ba shi kun ji lafiya ce wallahi karka ba shi dan adawa ne a eh shi Allah ba ya maka wannan to shi ne yake ne innahu bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne bi kulli shay'in ga komai sai Allah yake ne شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه نعم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب Allah yake shara'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku daga addini ma wasa bihi nuhan ila abin da ya wasiya zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam wallazi auhayna ilayka da abin nan da muka yi wahayi ka zuwa gare ka wa ma wasaina bihi ibrahim da abin da muka yi wasiya ka zuwa ga annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa to saboda haka anan an aqimu dina na cewa ku dai da addini wala ta tafarraqu bihi kada ku rarraba akan addini kabura alal mushrikina yayi wa mushrikai girma ma ta da'uhum ilayhi ila abin da kake kira su zuwa gare wanda kake kira su zuwa gare shi ya musu girma Allah ya tabi ilayhi Allah madaukakin sarki manyan sha Allah yana zabar wanda yake so nan za ka iya fassara shi da wannan wanda yake so zuwa gare shi domin duk annabin da ka gani Allah yana son sa yawa ba wai magana kuɗi bace cewa manyan sha ka ce wanda ga dama a'a shi anan wanda yake so da ganin daman amma dai yana son ka zai baka domin ka tsallake Mustafa da Muktar ka koma mujita ba wane mutum saboda haka sai wanda Allah yake so yake turowa a matsayin annabi to Allah yana zabar wanda yake so daga cikin bayinsa eh wa yadi ilayhi man yuri kana yana shiryar da yana shiryarwa zuwa gare shi wanda ya koma zuwa gare shi wanda ya samu ina ba zuwa ga Allah to Allah yana shiryar da shi wannan ayar shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha malam yace fa zakara awwalur rusul ba'da adam aya ta faɗi farkon manzanni bayan annaba adam manzanni ba annabawa ba annabi nuhu shi ne farkon manzo alayhi salam wa akhiruhu wa huwa muhammad sannan ƙarshen aya aka faɗi ƙarshen annaba shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan aka kankanin su sai aka kawo ulul azmi min ar-rusul ibrahim wa musa wa isa ibn maryam abin da Allah ya tabbata a gare wannan ayar kaga ta ta dunkule ulul azmi min ar-rusul dama ayoyi ne suka kunta da ashura da hazab ko wai da kan na minan nabiyyin ni saqam wa minka annabi muhammad nan kuma sai ka fara da annabi muhammad wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam ita kuma haka ta zo ta jura ta fara da farkon manzo ta kare da ƙarshen manzo sannan ta azab ta fara da wato ƙarshen annabawa sannan ta kare da kuma annabi isa alaihi salatu wassalam wayannan ayoyin guda biyu sune suka kunji ayoyin da suka kunji ulul azmi min min ar-rusul to nan da Allah yake jara lakum min ad-din ma wasabi nuhan Allah ya jaranta muku wani abu daga addini irin abin da yayi wasiya wato gudu ga annabi Nuhu zuwa gari balai sun ta tattauna menene wannan abun da Allah ya jaranta menene shi sun ta kai kogo akai wasu malamai suka ce tauhidi ne shi ake nufi da wannan kalmar kalmar tauhidi domin gaba ɗaya annabi yace dukkan mu annabawa abna wa illa dukkan mu ƴaƴan ƴan uba muke kowa ya zo ne da sako guda daya wajen shari'a ne aka bambanta mu amma dukkan su kowanne wala qadba asna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wa tanu dagu gaba ɗaya su sun zo da tauhidi amma shari'a bi kullin da Allah minkum shari'atan wa min haja kowa shari'a ta daban amma babban sakon iri ɗaya ne wasu malamai suka ce wannan ake nufi wasu kuma suka ce a ba shi ake nufi ba shine abin da ake nufi shine duk abin da yake halal a halalta shi wanda yake haram a haramta shi wasu kuma suka ce a wa'annan abin da ake nufi kan mutum hori mata alaikum mun ba hatu kuma ba natu kuma ɗan uwa na muharramai kada a wato a aure shi ne abin da aka yi wa annabawa wasiya ne cewa kan mutum ya aure yarsa ko kanwa ko wanda take da muharrama a gari wasu malamai sun kawo wannan wasu suka ce duk ku ajiye rigima amsar tana cikin aya menene abin da aka yi wasiya da shi ne can gaba wannan biya wa aina ne da abin da muka yi wa'ayi ka zuwa gare shi wa ma wasaina bi ibrahim da abin da muka yi wasiya zuwa ga annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa da annabi isa ne sai Allah ya ce an aqimu dina ita ce amsa cewa duk ku tsaya da addini dukan ku yaji abin da aka yi wasiya sai a farkon ne wala ta tafarraku kar ku rarraba kabura alal mushrikina ya girmama ga mushrikai ma ta dawo mai rai abinda kuke kiran su zuwa gare shi me yake kiran su zuwa gare shi ne Allah bautar Allah shi kadai ajal al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab cewa za ka maida alloli gaba ɗaya ɗari uku da sittin duk ga suna a jikin Ka'aba su koma guda ɗaya kawai za a bautawa wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki to shine kabura alal mushriki na ma tad'uhum ilayhi Allahu yantabi ilayhi man yasha Allah yana zabar wanda yake so a ya janyo ki zuwa gare shi wa yahdi ilayhi man yuri sannan ya kiryar da wanda ya koma zuwa gare shi sai Allah yake ni
وما تفرقوا إلا من والمقالة دعاية.
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإلا الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب Allah ya ce ma tafarraqu ba su raraba ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm fati sai dan bayan wato ilimi ya zo musu babbiyan bainahu saboda zalunci a tsakanin su kawai tura rabuwar da suke abu ta ilimin su ba ya su kan jahilci suke ba suna ta ne shine illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm babbiyan bainahu ba dan sun ta tattauna saboda lokaci akan su waye wayannan amma dan tadda yafi inganci shine wato kafiran quraishawa ai a ilimi ya zo mun zo sun ce yahudi da nasara ne to aka ce su waye wato um, ake nufi wanda suka zo kafin nasu shine aka ce adawa samudawa duk sun samu labarin amma da ce mafi inganci shine kafiran quraishawa cewa sai da ilimi ya zo musu cewa lallai za a aiko annabi alaihi salatu wasalam sun san komai amma suka yi wato rarraba suka ki yarda saboda kowace kabila tana ce alfahari cewa a cikin da ya kamata annabi ya kai da abubuwan su daban-daban shi shine Allah madaukakin sarki yace walaula kalimatun sabaqat min rabbika ba dan kalmar da ta gabata daga ubangijinka ba cewa Allah waje halakar da wannan al'umma ba ila ajalin musamman an kale sai zuwa wani ajali wanda yake sananne wanda aka ajiye na qudiya bainahum da tun Allah ya hukunci a kan al'umman nan gaba daya sai dai ta gana tilka ummatin kad kalallaha ma kasabat wa lakum ma kasabtu wa innal ladina urisul kitaba lalle wadannan da aka wato gadar musu da littafi min ba'dihim bayan su shi ma ba da yake yi bayani akan cewa bayan suwa shine bayan waɗanda wato a suka zo kafin su idan quraijawa ne yahudi da nasara ai kafin ku suka zo idan yahudawa ne adawa da samudawa da ashabul aikati duk kafin su suka zo shine min ba'dihim lafi shakkin min umuri amma duk da haka suna cikin kokonto dangane da da kuma wato ƙara kokonto a kai dangane da abin da Allah ya saukarwa wannan annabi abubuwan da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi kamar yadda jiya aka sanar da mu cewa mahaifiyar Famasi Alƙasim tana kwanta a asibiti ba ta da lafiya to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya dukkan waɗanda ba su da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da sunan sa madaukaka dan sai mana wasiya da addu'o'i ina da kai Allah ya biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka ba nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da zafara masu rai kuma Allah ka ba su lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa masu neman aiki da sana'a da jari Allah ka tallafa mu muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da kofin da madaukaka ƴan uwa matasa da ke ta yin aure a wannan lokuta Allah ka ba su ikon rufewa Allah madaukakin sarki ka ƙara hore musu abin da za su kula da iyalan waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da kofin da madaukaka ko miki da talauci da ake bawa da shi Allah ka yayi mana zaɓin da yake in karo mu Allah ba mu da dabara ba mu da wayo Allah ka ba mu cewa gaba ne da Allah kada ka ba mu da zaɓin kawo kan Allah ka ba mu wasu tausaya mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa matasan mu Allah ka dawo da su hanya madidiciya Allah ka shirya da su ka tura su a hanya madidiciya Allahumma amin lafiya wa amina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ربك يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا في رحمتك يا عزيز يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نعم